kowane hali na kar ku ce za ku zagi kafirai ko ku zagi abin da suke bauta ko kuma ku zagi ibadarsu matuƙar suna da ƙarfi kuma za su iya mayar muku da martani ta hanyar zagin Allah hugu to ku kar ku ce za ku zage su ina fata mun gane ina kaga ayat tana nuna cewa bai dace ba kai musulmi ka zagi Allah wani wanda yake bauta wani wanda ba Allah ba saboda zai iya ramawa kuma da ta sharama kai zai zagi Allah ka ne ina fata mun gane tunda shi jahili ne bai san waye Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya ce wa aqsamu billahi tahda aymanihim kanan kahin nan Allah ya ce kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka ne muka kawata ma kowace al'umma amalahum aikin su thumma ila rabbihim marji'uhum sannan ya zuwa ubangijin su ne gaba ɗaya makomarsu fayunabbihum bima kanu ya'malun Allah zai ba su labari game da abin da suka sanci suna aikatawa sai ce wa aqsamu billahi tahda aymanihim la yunta'atkum ayatun la yu'minun biha قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون na'am ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة na'am ونذرهم في طغيانهم يعمقون wa nadharuhum ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمقون Allah ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim kafirai sun yi rantsuwa da Allah madaukakin sarki jahda aymanihim mafi makurar rantsuwar da suke la in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha tabbat idan ayoyi suka zo musu la yu'minuna biha za su yi imani da wannan ayoyin ya mana annabi ya zo musu da mu'jiza idan ya zo musu da mu'jizoji daban-daban tabbat za su yi imani su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam qul Allah ya ce annabi ka gaya musu innamal ayatu inda Allah lalle ayoyi da mu'jizoji suna wurin Allah madaukakin sarki shi ke sabkar da su idan ya ga dama abin ba a hannuna bai ke ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم كما ويسندكو ميوا ما إذا جاءت idan waɗannan ayoyin suka zo musu la yu'minuna ba za su yi imani ba kenan da'awa ce kawai suke mai yiwa idan Allah ya turo mu'jizan ya aiko musu da ayoyi wanda zai sa su yi imani ƙarshe la yu'minun ba za su yi imani da wannan ayoyin da aka sako musu ba wa nuqallibu af'idatahum Allah ce zamu dinga jujuye zukatansu wa absarahum da idanunsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi ba a karon farko yana zamu rufe musu zukatansu da ganinsu ba za su yi gani na basira ba ba za su hanga ba ko su fahimta mai amfani ba kama lam yu'minu bihi irin yadda suka ki imani da alqur'ani a karon farko a nan gaba idan sun so su yi imani Allah ba zai ba su da wannan daman ba sakamakon kafirce musu da suka yi a karin farko wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun sannan mu bar su a cikin kafircin su ya'mahuna suna kai kawo akan shi sai Allah ya ce
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولو نشاء. walau annana وكلم. wa kallamahum إلا أن يشاء الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون na'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika da dai a ce musu Allah mun saukar musu da mala'iku a matsayin ababen da za su karfafe su su yarda cewa annabi da gaske annabi ne wa kallamahumul mauta ko mu sa matattu su tashi su musu magana don su gaskata cewa lalle annabi aikake ne wurin Allah wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula da za mu hada musu dukkanin komi a matsayin ayoyi da mu'jizoji qubulan gaba da gaba ido da ido ma kanu li yu'minu to bus kasance daga cikin wanda za su yi imani su yarda ba illa an yasha Allah sai fa idan Allah ya so su yi imani walakin aktharuhum yajhalun sai dai mafi yawan su sun jahilci haka wa kadhalika ja'alna li kulli aduwwin aduwwan shayatin al-insi wal jin haka ne ja'alna li kulli nabiyyin muka sanya ma kowane annabi daga cikin annabawa aduwwan shayatin al-insi wal jin maƙiya shaidanu na mutane da kuma shaidanu na alshar haka kenan kowane annabi daga cikin annabawa Allah ya jarrabe su ta hanya sanya musu maƙiya daga cikin shaidanun mutane da kuma maƙiya daga cikin shaidanu na alshar imamu qatada yace shayatin al-insi wal jin min al-jinn shayatin wa min al-insi shayatin yuhi ba'dhum ila ba'd yace ko shakka babu daga cikin aljannu akwai shedanu kamar yadda daga cikin mutane ma akwai shedanu bi mana kangararru daga cikin kowane bangaren guda biyu kenan Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad daga hadisin Abi Dharr radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ko qala hu ya Abu Dharr annabi qala lahu yace da shi ya Abu Dharr ya kai Abu Dharr ta'awwadh billahi min shayatin al-insi wal jinn nemi tsari da Allah madaukakin sarki daga shedanin mutane kuma daga shedanin aljanu faqultu sai abadar yace sai nace ma manzon Allah awalil awalil insi shayatin shin dama mutane akwai shedanu daga cikin su qala na'am sai annabi ce eh mutane ma akwai shedanu daga cikin su yana kangararrun mutane kenan ibnu jarir rahimahullahu ta'ala yace wa shayatin kulli shay'in maradatuhu shedanin kowane abu su ne ƙangararru daga cikinsu wa ya kunu shaitanu min al'insi wal jin shedanu sukan kasance daga cikin mutane haka akan samun su daga cikin aljanu kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abdullahi dan Mas'ud رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذا الله سيرا da mun ci Allah subhanahu a gare shi yace ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-mala'ika annabi yace babu wani ɗaya daga cikin ku gaba ɗayan ku sai dai an wakkala ma kowa qarinin sa na daga cikin aljanu da qarinin sa na daga cikin mala'iku qalu wa iyyaka ya rasulullah suka ce har kai ma manzan Allah wa iyayi qala annabi ce eh har ni illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam sai dai ni kam Allah madaukakin sarki ya taimake ni akan qarini na na shedanu fa aslama sai ya musulunta fala ya'muruni illa bi khairin baya furuna sai da abin da yake alkhairi a wannan hadisi yana nuna duk mutum daga cikin halittun Allah akwai karini tare da shi karini na aljanu da kuma karini na mala'ika wanda karini na aljanu shi ke ba mutum shawara aikata munanan zinabai da aikata ababen da ba su dace ba da munanan shawarwari sai wanda Allah ya tsare shi ya kare shi ina fata mun gani wanda ke nuna kaga mutum yana tare da shedan kuma da wannan karinin ne ma zaka samu galibi malaman tsubbu da wasu fitattu daga cikin bokaye da masaharta suka yi amfani da su domin gano matsalar ka kafin ka ambata musu me ya kawo ka auren su tunda abun mamaki ne ka je wurin mutum da yake magani ko irin wannan bokan da suka shahara da malaman tsubbu kana zuwa sai ya gaya maka sunanka ya gaya maka daga ina kake ya gaya maka iyanka na gari da wanda suka yi bulagoro sannan ya ce maka ga ma matsal da take tafe da kai ya kaga abin mamaki wa ya sanar da shi kasancewa bai san gaibi ba bai taba ganin ka ba sai wannan lokacin kira kaga suna da alaka ne da qur'ana aljanun da suke tare da ku dan duk mutum akwai tare tare da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kana isowa wannan karinin sai ya zo ya ba shedannin wannan bokan ko masahircin ko wannan malamin tsubbu labarinka complete kana isowa sai ya baka labari sai ka kwashi mamaki dan duk abin da ya ce ka bada a wannan lokacin kana shirye ka bada so da ya baka labarin abin da kai baka gaya masa ba tsakaninka da Allah ne kai ka san wannan abu kai kuma kaga ko da yaushe kana ambatan matsalolinka wasu ka shawarci ƴan gidanka wasu ka shawarci abokananka kana neman meye maganin haka karininka yana ji ya sani sai ambata ma boka kuma don su bi bashi labari shi yasa kare baka mamaki dan ka ji wurin mutum ya baka wannan labarin da shedanu ne yake ta'amuli da aljanu ne yake aiki shi yasa Allah madaukakin sarki yace akwai shayatinul jin da shayatinul ins da Allah ya sanya mu kowane annabi daga cikin annabawa wanda matsayin makiya ne akan wannan annabin wannan aya a lokaci guda lalla shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan dan yana fama da makiya daga cikin mutanen mutane da kuma makiya daga cikin shedanu hakan kar ya dame shi ba shi kadai ba aka jarraba da wannan gabanin shi ma an jarrabi annabawa da manzanni da haka yuhi ba'dhum ila ba'd zaka wa'annan shedanin na mutane da shedanu na aljanu yuhi ba'dhum ila ba'd shashan su sukan jefa mashashi wani zukhrufal qawli ghurura zukhrufal qawl gyararran zance da aka ade shi na banza sai ga suna jefa majunan su irin zancen da aka gyara aka ade shi wanda ba gaskiya ba ghururan kawai zance dan su garrara mutane ko kuma su yaudar mutane walau sha'a rabbuka ma fa'alu Allah ce da ubangijinka ya ga dama ma fa'aluhu da basu aikata hakan ba fadarhum wa ma yaftarun kyale su da abin da suke yi kirkira na ƙarya walitasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah walitasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah dan waɗanda basu yi imani da gobe alqiyama ba su dinga karkata zuwa ga waɗannan da suke faɗar zancen da suke adin shi na ƙarya wanda ba gaskiya ba su yarda da shi wali yardahu su yarda da wannan zancen wali yaqtarifu ma hum muqtarifun sannan su aikata duk wani abin da za su aikata wa na zanubai da yake da ababen da ba su dace Allah ce afa ghaira lahi abtaghi hakama ce musu yanzu wani Allah zarrika a matsayin mai yin hukunci wa huwa allazi anzala ilaykum alkitab alhalin Allah nan shine wanda ya sabkar muku da littafi mufassalan a rarrabe komai da kuke bukata akwai a ciki walladhina atainahumul kitab lalle waɗanda muka ba su littafi ahlul kitab kenan yahudawa da nasaru ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq sun san da cewa lalle shi alqur'ani an sauko sa ne daga wurin ubangijinka bil haqqi da gaskiya suna boyewa ne dai kawai fala takunanna minal mumtarin dan haka kai manzon Allah kar ka kasance daga cikin masu shakku bi ma'ana ana nihin al'umma annabi kenan dan annabi ba zai shakku ba game da abin da ya shafi alqur'ani mai girma wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala ta cika kalmar ubangijinka sidqan ta fuskar gaskiya wa adlan da kuma ta fuskar adalci bi ma'ana kalmomin ubangiji sun cika ta fuskar gaskiya duk abin da Allah zai baka labari gaskiya ne babu ƙarya ciki wa adlan kuma duk hukuncin da Allah zai yi ko ya samko hukunci ne da ke cike da adalci la mubaddila li kalimati babu wani wanda isa ya canza abin da Allah ya kaddara ya so ya faru ko kuma la mubaddila li kalimatihi kada ku canza kalmomin Allah madaukakin sarki wa huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alim kuma masani sai Allah ya ce wa in tuti aktharum fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah ce wa in tutai akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah da zaka bi mafi yawan wanda suke kan doron ƙasa yudilluka an sabilillah to da za su batar da kai game da tafarkin Allah madaukakin sarki in yattabi'una illa dhann saboda ba komai suke biya ba sai zato wa inhum illa yakhrusun ba komai ba suke yi sai kirdade kawai da kokarin camka abinda ba shi bane daidai inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili lalle ubangijinka shine mafi sani game da wanda ya bata game da barin tafarkin sa wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan shine mafi sani ga wanda suka shari'a suka hawo hanyar shari'a sai Allah ya ce فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون وإن كثيرا ليضل أن وإن كثيرا ليضل لا يضل أموالهم la yudhilluna وإن كثيرا ليضلون بأهوالهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah ce fakulu mimma dhukira smullahi alai ku ci daga cikin abin da aka ambaci sunan Allah yayin da za a yanka sa in kuntum in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance game da ayoyin Allah mu'minina ku masu imani ne wa malakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alai me yasa ne ba za ku ci ba daga cikin abin da aka ambaci sunan Allah akan sa wa qad fassala lakum ma harrama alaikum ai Allah ya riga ya muku bayani dalla dalla game da abin da ya haramta muku illa maturitum ilai sai abinda kuka takuru darura ta ja ku zuwa ga aikata shi alhalin Allah ya haramta muku shi kenan ayar da ta yi ba- ta yi bayani a can baya cikin suratul ma'ida ta yi bayanin abin da aka halatta muku kuma ta yi bayanin abin da aka haramta muku ba za ku je ma ba za ku je ma abin da Allah ya haramta muku ba sai lokacin da ku samu kanku cikin bukata mai tsanani to wannan lokacin za ku iya cin abin da yake haramun ne a gare ku gwalgwadon jayi wannan darur da kuke fama da ita shine illa matturitum ilai wa inna kathiran lalle da dama daga cikin ku la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm sukan batar ta hanyar soye-soyen zukatansu bighairi ilmin ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin lalle ubangijinka shine mafi sani bil mu'tadin game da wanda ke masu ce iyaka a ga wannan ayoyin suna bayani ne game da cin abin da aka ambaci sunan Allah a kansa yayin da za a yanka shi dabbobin gida ne ko kuma nau'in tsuntsaye daga cin ababen da aka halatta masu aka halatta mana mu yi amfani da su ta hanyar ci kenan idan aka yanka su aka ambaci sunan Allah a kai a wannan lokacin za a ci su kuma Allah ya ba da damar a ci haka ina fata mun gane sai Allah ya ce وقول الله والإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
Mm.
ولا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون na'am ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون Allah ce wa zaru zahirar ismi wa batina ku bar aikata bayyanannen laifi wa batinahu da kuma ɓoyayyen laifi bi mana ku nisanci aikata zunubi a fili haka ku nisanci aikata zunubi a ɓoye duka bai dace ba innal ladina yaksibuna al-ithm lalle duk wanda suke kokarin aikata laifi da zunubi sai zauna ma kanu yaqtarifun za a sakanya musu da abin da suka kasance suna aikatawa na laifi ko zunubi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kada ku ce daga cikin abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba wa innahu lifisqa lalle yin hakan fasikanci ne abin da bai dace ba ne ba bimana duk dabbar da ba ambaci Allah wurin yankanta ba ba za ku ci daga cin wannan dabbar ba haramun ne kenan abin da ya shafi matsala ta yanka na farko idan ya kasance wanda ya yanka ɗaya daga cikin dabbobin gida da muka sani ko kuma tsuntsaye wanda aka halatta mana mu ci su in ya kasance wanda ya yanka su ne ba ɗaya daga cikin ahlul kitab bane ba kamar bamajusi ne ko kuma mai addinin 'yan indiya ko mai addinin buziya ko wani mulhidi wanda ba su imani da Allah ba ko wanda kafircinsu ya bayyana cewa kafare ne mulhidai ne to irin waɗannan idan suka yanka dabba haramun ne a cita ko da ko sun ambaci sunan Allah wurin yanka ta ina fata mun gani yana irin waɗannan addinan wanda ba addinan da aka sabko daga sama ba irin addinin yahudanci da addinin kiristanci duk wanda ya yanka dabba daga cikin waɗannan addinan na mulhidai haramun ne a ci wannan dabba ko da ya ko ambaci sunan Allah wurin yanka ta na farko idan ya kasance wanda ya yanka dabba ɗaya ne daga cikin ahlul kitab bai yahudi ne ko kuma mai bin addinin nasara idan ya kasance ya yanka ta irin yadda ake yanka dabba a kama makogoranta da wannan jiyoyin da aka sani inda abinci ke fitowa a yanka ta ko kuma wadda ake sokewa ce irin raƙumi da saniya sai ya soke ta inda ake soke ta to wannan za a ci wannan dabba ina fata mun gane ko ya ambaci Allah ko bai ambaci Allah lokacin da zai yanka ta ba matuƙa suna daga cin ahalul kitab saboda a game dai an halatta mana cin abincin ahalul kitab bi mana abin da suka yanka kamar da Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullahi alaihi wa in wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abin da ahlul kitabu suka yanka halal ne a gare ku amma idan ya kasance ba yahude ko kirista suka yanka dabba daga cikin dabbobin da halal ne a ce su mu wurin mu musulmi ko dabbobin gida ko tsuntsaye sai kasance wurin yankar su halbe su ne akai da bindiga ko kuma an yi amfani ne da mashin mai aiki da kuran aka kunna musu suka mutu kamar yadda suke yi a yanzu kowa ya sani kajin da suke yankawa a yanzu sai ga kaza ta yi dubu nawa kawai sa'a ne ka haraba'i ake samu sai a kunna musu kuran gaba ɗaya sai su mutu to waɗannan dabbobin ko da sun cire musu kai daga baya haramun ne a ce su ina fata mun gane saboda sun zan kamar irin dabbobin da aka yi bayani a cikin suratul ma'ida al-maqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akana sabab sun shiga da cikin wannan layin dabbobin haramun ne a yi amfani da su sannan idan ya kasance wanda ya yanka dabba musulmi ne to kaga kawai abin da ake jira a kansa ya ambaci Allah wurin yankan dabba wannan dabba za a ce ta yi amfani da ita ina fata mun gani hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abi sa'labat al-khushani qala yace qultu ya rasulullah yace nace ya ma'aikin Allah inna bi ardi saydin mu muna kasar da ake farauta asidu bi qausi wa bi kalbi al-muallam nikan yin farauta da qausi bi ma'ana kori da bakata ko mashina ko kuma in yi farauta da karan da na koya masa farauta kuma na kan yi farauta bi kalbin ladhi laysa bi muallam da kare wanda shi ba koya masa farauta ba fama yasluhu li sai ce manzo Allah me ya dace da ni idan ina farauta qala sai annabi ce da shi ma sitta bi qausika wa dhakarta smallahi alaihi fakul duk abinda ka farauce shi da kwari da bakanka ko mashinka ka ambaci Allah wurin halba kwari da bakanka ko mashinka fakul in ka same shi ko da ya mutu ka ci wa ma sitta bi kalbin ghayr muallam amma abinda ka farauto ta hanyar karan da ba a koya masa farauta ba fa adrakta zakatahu fa kul idan ka riske abun bai riga ya mutu ba sai ka yanka shi zaka iya ci kenan karanka wanda baka koya ma farauta ba in ya kama dabba ka iske ya kashe ta ta mutu ba zaka ci ba ina fata mun gane amma an ka koya mashi farauta kuma da ka aika shi da sunan Allah ka aika sa in ka iske ya kama dabba ko ta mutu zaka ci in kuma ka iske bata yi da mutuwa ba zaka iya yanka ta amma karan da ba a koya masa farauta ba idan ya kama maka dabba daga cikin dabbobin farauta in ka iske ta mutu ba za ka ci in ka iske da sauran ranta ka iya yanka ta sai ka ci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal yace akan cewa halaccin cin dabba to sharadin yankanta bima sharadin cin dabba ya zamanto an an ambaci sunan Allah wurin wurin yankata ko wurin abin da aka tura na farauta da zai kama ta kenan duk wanda ba an bata ba wurin Abu Hanifa wai wurin Imam Ahmad ba za a ci ta ba Imam Abu Hanifa shi yana ganin sharadi ne idan kana tine wurin yanka dabba kai bismillah amma idan ka manta ka yanka ta bisa ga mantuwa babu lifi za a iya ci ko da ko abin farauta ne ina fata mun gane haka au mashhuri wurin Imam Malik imamu shafi'i shi yace sunna ce yin bismillah wurin yanka dabba kenan da mutum zai iya barin bismillah da gangan a wurin imamu shafi'i yanka dabba ya halatta ce sai don gazance gaskiya marjuhi ne ina fata mun gane zance ne wanda yake marjuhi ne tunda Allah ya ce wala ta wala taakulu mimma lam yuzkar smullahi alaihi wa innahu lafisq ina fata mun gane amma hadisin da yazo yana bayani yana cewa sammullaha wa kulu ku ku ambaci Allah sannan ku ce wannan hadisin yana magana ne game da yanke-yanken mutanen da sabon shiga musulunta ne sabon shiga musulunci ne ba su sani suka kawo muku abinci na nama kenan ba ku sani ba san ambaci Allah ku ba su ambaci Allah to sai annabi ce to ku ku ce bismillah sai ku ci dan ku kore wannan shakku ina fata mun gane kamar da Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Aisha radiyallahu anha wasu mutane suka ce ya rasulullah inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadari adhakara smullahi alaihi amla wasu mutane sukan zo mana da nama ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah wurin yankansa ko busu ambata ba qala sai annabi ya ce da su sammu alaihi antum wakulu ko ku yi bismillah sannan ku ci naman da suka kawo mu qalat sai Aisha ta ce wa kanu hadithi ahdin bil kufr waɗannan mutanen sun kasance sabon shiga musulunci ne ba su rabe ba su daɗe da rabuwa da kafirci ba kenan tana yau ba su san hukuncin ba in suka yanka dabba watakila sun ambaci Allah ba su ambata ba in sun ba ku to ku sai ku bismillah ku ci daga wannan dabba ina fatan mun gane Allah ya ce wa inna shayatina lalle su shedanu la yuhuna ila awliyaihim sukan yi wahayi zuwa ga auliya'ihim masoyansu liyujadilukum domin su yi musu da jayayya da ku wa in ata'tumuhum idan kuka ce za ku musu biyayya innakum la mushrikun lalle ku din ma mushrikai ne kenan wannan aya tana nuna haramun ne ka bi wani ya halatta maka abinda Allah ya haramta ko kuma akasin haka ina fata mun gane Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Abdullahi dan Abbas قال أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله wasu mutane sun zo wurin manzo Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi suka ce ya ma'aikin Allah ana akulu ma naqtul wa na na'kulu ma yaqtulu Allah yanzu mu za mu ci abinda muka kashe amma ba za mu ci abinda Allah ya kashe ba fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya fakulu mimma dhukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin kenan waɗannan izgili ne bi ma'ana suke so su yi yaya za a cewa mu mu kashe dabba mu ci amma Allah ya kashe dabba ba za mu ci ba kenan kashewar mu ita tafi sama da kashewar Allah to sai Allah ya maida musu martani ya sabkar da wannan aya fakulu mimma dhukira smullahi alaihi ku ci daga cikin abin da aka ambaci sunan Allah akan shi in kuntum bi ayatihi mu'minin inda har da gaske ku masu imani ne game da ayoyin Allah Imam al-Qurtubi yace fadallat al-aya ala anna man istahalla shay'an mimma harama Allah ta'ala sara bihi mushrikan wannan aya tana nuni da cewa duk wanda ya halatta wani abu daga cikin abin da Allah ya haramta zai kasance mushriki game da wannan aikin da yi wa qad harama Allah subhanahu al-maytata nassan Allah ya hana cin mushe da nassi karara wa idza qabila tahlilaha min ghairihi faqad asharaka duk wanda ya karbi halaccin mushe wurin wani wanda ba Allah ba to hakikan yayi shirka da Allah hadisi yazo a cikin Jami'ut Tirmidhi da sanadi mai kyau annan nabiy sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-aya annabi ya karanta wannan aya ita ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi yazuwa karshen aya ya karanta ta akan Adi ibn Hatim At-Ta'i faqala ya rasulullah sai Adi ya ce ya maikin Allah lasna na'budu mu fa ba ma bautan malaman mu da kuma masu bautan cikin mu qala sai annabi ce da shi alaysa yuhilluna lakum ma harama Allah fa tuhillunahu shin bus kasance ba suna halatta muku abinda Allah ya haramta kuma ku halatta abin ku yarda wa yuharrimuna ma halallahu fa tuharrimuna bas kasance suna haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta abin ku dauki fatawarsu ba qala bala sai ce eh haka nan ne manzon Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallama fatilka ibadatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ai wannan ita ce bautan su kenan mutun ya halatta maka abinda yake haramun ne ka bisa akan wannan fatawa tare da kasan abinda ya faɗa ba gaske bane to kama ka bauta mashi ka rike shi a matsayin kishiya kuma bayan Allah sai Allah ya ce أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها
نعم كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها كذلك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله حتى حتى حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله حتى نؤتى مثله حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا سخاء عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Allah ya ce awa man kan awa awa man kana maitan shin wanda ya kasance maitan matacce ne bi ma'ana yana kan kafirci da shirka fa ahyaynahu sai muka raya sa ta hanya sa masa imani a zuciyarsa da yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'alna lahu nuran muka sanya musa muka sanya masa haske yamshi bihi fin nas da yake tafiya da shi a cikin mutane kaman matsaluhu fi zulumat yayi daidai da wanda ke cikin duhu na kafirci da shirka da Allah madaukakin sarki laysa bi kharij minha wanda kuma bai iya fita daga cikin wannan duhun kazalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun haka ne Allah madaukakin sarki ya ade makafirai abinda suka kasance suna aikatawa ko shakka babu ba za su taba zaman towa daidai ba tsakanin mushriki da wanda yake muwahhidi ne ko tsakanin kafiri da wanda yake mu'mini ne mai imani kamar yadda Allah madaukin sarki ce ne afaman afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير da dai kafiri da mai imani ba za su taba zamantowa dai ba da dai mai tauhidi da mushriki ba za su taba zamantowa wurin Allah ba masu tauhidi sun fi mumune sun fi kafirai har wurin Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir mujrimiha Allah ce haka ne mukan sanya a cikin kowace alƙarya akabir mujrimiha masu girma daga cikin mujirman alƙarya liyamkuru fiya domin su dinga makirci a cikin alƙarya suna ƙoƙarin batar da mutane kan hanya ta daidai wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba kowa ba suke ma makirci sai karan kawunan su wa ma yash'urun alhalin ba su san hakan ba wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina bi lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah idan aya ta zo musu daga wurin Allah madaukakin sarki qalu sai su ce lan nu'mina ba za mu taɓa yin imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah har mu ma sai an ba mu irin abin da aka ba manzannin Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ce Allah shine mafi sanin ina ne ya kamata ya aje manzanci shi Allah shike zaɓar wanda ya so daga cikin mutane ya turo shi a matsayin manzo Allah shike zaɓa ya tace daga cikin mutane ya nuna wanda ya cancanta ya kasance manzo ba kowa bane Allah ke zaba a matsayin masu ina fata mun gani Imam Muslim ya fitar da hadisi da Imam Ahmad a cikin Musnad daga Wafila ibn al-Asqa radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace inna Allah astafa min walid Ibrahim Isma'il Allah ya zaba daga cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim ya zabi Annabi Isma'il wasafa min bani Isma'ila bani Kinana sannan Allah ya zaɓi bani kinana daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail, wasafa min bani kinana ta ƙureshan, sannan Allah ya zaɓi ƙureshawa daga cikin banu kinana, sannan kuma wasafa min ƙureshin bani hashim, sannan Allah ya zaɓi banu hashim daga cikin ƙureshawan ma, wasafa ne min bani hashim, ni kuma Allah sai ya zaɓe ni daga cikin banu hashim, kaga annabi ashe zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ne. shi yasa Allah ya zaɓe shi turush a matsayin masu imamu ahmad ya fitar da hadisi rijalun duka mawthuquna ne daga abdullahi dan mas'ud college inna allaha nazara fi qulubil ibad allah yayi hangi a cikin zakatan bayu fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama khayra qulubil ibad sai allah ya samu cewa zuciyar annabi muhammad ita ce mafi alkhairin zuciyar bayu gaba daya fastafahu li nafsihi sai allah ya zabi annabi dan karan kansa fabta'athahu bi risalatihi sannan ya turo shi da manzancinsa kafaran makka su kuma suna cewa ai su ba za su yi imani ba sai in an ba su irin abin da aka ba manzanni yadda aka zaɓi manzanni su ɗin ma a zaɓe su a matsayin manzanni shine Allah yake mai da musu martani Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin ina ya kamata ya aji manzanci shi wa ya kamata ya zaɓa a matsayin manzo ko annabi sayusibul ladina ajramu sagharun inda Allah da sannu zai samu waɗanda yake mujirmai ne sagarun ƙasƙanci inda Allahi daga wurin Allah maɗaukakin sarki wa azabun shadidun bai makanu yin kurun da kuma azaba mai tsanani game da abin da su kasance suna aikata wa na makirci sai Allah ya ce فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حوجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
نعم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Allah ce faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam duk wanda Allah ya nuface shi ta fuskar kauni da shari'a yashrah sadrahu lil-islam sai Allah ya bude kirje shi ya yalwata shi dan karban musulunci sai ga zai iya karban la ilaha illallah kuma zai iya yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man yurid an yudillahu wanda ko Allah ya so ya batar da shi ba zai yi imani ba ya ja'al sadrahu dayyiqan sai Allah ya sanya zuci kirjin shi ya kasance dayyiqan mai kunci ne ta yadda ba zai iya karɓar la ilaha illallah ba zai iya musulunta ba harajan kuma ya kasance yana da tsananin kunci mai laifi bai iya musulunta ka annama yas'adu fis sama kai ka ce wanda yake so ya hau sama ne daga nan ne malamai suka ce ayan nan tana nune da cewa lalle duk wanda zai hau sama zai samu kunci tattare da shi menene kunci idan ka hau sama zaka kai inda kan rabu da jazibiya ta ƙasa mai fusgo abu yanzu idan ka daga abu ka sake shi ai jazibiya ce ke shan shi daga cikin ƙasa sai ya faɗo a cikin ta idan kai nisa a sama har ka kai inda wannan ƙarfin na jazibiya ya ƙare to ko ka saki abu ba zai faɗo ƙasa ba ina fata mun gane kuma kana yin sama kana yin sama sai ka kai inda babu oxygen zaka buƙaci iskan da zaka shaka babu kaga zaka samu kanka cikin kunci kenan kaga wannan aya dalili ce da take nuna ilimin da mutana mutanen a yanzu ne suka kai garci wanda kuma tunda Allah ya ba manzon Allah labari duk wanda zai hau sama zai samu kanshi cikin kunci saboda babu iskan da zai shaka babu oxygen da zai shaka cikin sararin samaniya shi yasa kaga duk wanda za su je sama dan leke da wani bincike dole za su dauki oxygen da za su yi amfani da shi idan suka kai kololin samaniya ina fatan mun gane saboda sun rabu da inda adda akwai oxygen sannan kuma babu jazibiya da take iya maido abu idan yayi sabon idan aka sake shi a cikin sararin samaniya shine Allah ya ce ka annama yas'adu fis sama kai ka ce wanda ke son ya hausar ran samaniya ne saboda kunci kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun haka ne Allah mai dukin sarki yake dora shedan akan wanda ba su yi imani bai kasance yana batar da su wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan shine tafarkin ubangijinka mustaqiman daidaitacce wanda babu karkata tattare da shi qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun haqiqa mun rage mun rarrabe ayoyi ga mutanen da suke doka wa'azi ko suke tunawa lahum darus salam inda rabbihim lalle mutanen kirki suna da gidan aminci a wurin ubangijinsu shine gidan aljanna wa huwa walihum bima kanu ya'malun kuma Allah shine mai jibintar lamarin su game da abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinni qad istakbartum min al-jinn wa qala awliya'uhum من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الذي وبلغنا, وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله نعم إن ربك حكيم عليم
نعم وكذلك نولي بعض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن رب ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك
ذلك ألم يكن ربك ذلك ذلك ألم يكن ألم ذلك ألم ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
Allah ce wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tattaro su jami'an gaba ɗayan su ya ma'asharal jin Allah ce ya ku taron aljanu qad istakthartum min al-ins qad istakthartum min al-ins hakikan kun batar da dama daga cikin mutane kun hallaka su kun kai su ga mahallakar su kun batar da su game da addinin su wa qala awliya'uhum min al-ins sai majibancan su daga cikin mutane su ce rabbana ya ubangijin istamta'a ba'duna bi ba'd lalle mu da aljanu mun amfani junan mu ya junan mu a nan gidan duniya kowa ya amfani da kowa tsakankanin mu mu musu kaza su su mu mu kaza wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana gashi kuma mun cimma ajalin da ka rage ka iyakance mu gashi mun mutu mun zo wurinka qala an-naru mathwaakum sai Allah ya ce to ai wuta ce makomaku gaba daya khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so na rayuwar da kuka yi a nan gidan duniya ko kuma rayuwar da kuka yi a cikin rayuwar barzan inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka hakimun mai hikima ne cikin dukkanin lamuransa alimun kuma masani ne wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka ne muke jibanta shashan azzalimi da zalimai irin su sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na laifi yana Allah yakan dora zalimai akan azzalimai idan suna yin zalunci ko suna yin mummunan aiki in kuna aikin kwarai ba kwa zalimci kuna da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah ba zai aza azzalimi akan ku ta yadda zai dinga cutar da ku ba haka wasu malaman suka ce ya ma'ashar aljin ya ku taron aljanu wal insu da ku taron mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku ba su je muku ba yaqussuna alaikum ayati wanda ke labarta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma sana jan hankalinku game da haduwarku da wannan yinin naku qalu shahidna gaba daya su ce Allah min shahidi haka tabbata haka nan ne manzanu sun zo mana sun mana gargadi sun shi hankalin wa shahidu ala anfusihim ko shahidna ala anfusina min shaida akan kanuwan mu haka nan ne wa gharratuhum alhayatud dunya sannan kuma rayuwar duniya ce ta ruɗe su har ba su bauta ma Allah ba wa shahidu ala anfusihim a wannan lokacin za su yi shaida a karan kawunan su annahum kanu kafirin lalle su din kafirai ne abinda aka musu sun cancanci shi kenan zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulm haka lamarin yake ubangijinka bai kasance ba yana halakar da alƙarya da zalunci Allah bai halakar da alƙarya kafin ya turo musu manzo ko kafin ya turo musu sako a wurinsu wahluha ghafilun alhalan mutanen alƙaryar rabkanannu ne bi ma'ana Allah baya kama mutane da laifi ya azabtar da su kahin ya turo musu manzo sai ya turo musu manzo ya gargade su ya gaya musu abin da yake shine daidai in ba su ba sai Allah ya kama su da laifin su wali kullin darajatin mimma amilu kowane bangare suna da darajat darajoji game da abin da suka aikata na ayyuka wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun ubangijin ka bai kasance ba rabkanan ne game da abin da su kasance suna aikatawa sai Allah ya ce wa rabbuka al-ghani dhur rahma in yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
Allah ce wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahma ubangijinka al-ghaniyyu mawadacin sarki ne da bautan mai bauta ba za ta amfane sa ba kafircin mai kafirci ba zai cutar da shi ba dhur rahmati kuma ma'abucin jin kai da tausayi ne in yasha yuzhibukum in ya ga dama sai ya tafiyar da ku da kuka kafirce mishi wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya maye da wasu mutane bayan shudewa ku abin da ya ga dama kama an sha'akum min zurriyati qaumin akharin kama yadda ya samar da ku daga zuriyar wasu mutanen na daban ai ku din ma zuriyar wasu mutanen ne wanda yanzu sun shuɗe da ya ga dama sai ya tafi yadda ku yana da cikakken wannan ikon ya zo da wasu mutane na daban wanda ba ku ba inna ma tu'aduna la'at lalle abinda ake muku alƙawari da shi na wuta da azaba ku wanda ku kafirce ma Allah la'atin mai zawwa ne wa ma antum bi mu'jizin kuma ku din ba wanda za su gagara Allah bane ba ko su kubuce mishi ran tashi alqiyama qul ya qaum annabi ka ce ma mutanen ka ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan abin da kuke aiki akai ba kafirci kuke so ba ku yi kafircin ku inni amilun ni din ma zan yi aiki akan abin da Allah ya fore ni in yi aiki da shi fa sawfa ta'lamun amma daga ƙarshe da sannu za ku sani man takunu lahu aqibatu dar wane ne zai samu ƙarshe mai kyau tsakanin ni da ku innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle da lamarin yake azzalimai ba za su taba cin nasara ba nan duniya haka ba za su ci nasara ba gobe alkiyama ne ya kamata mu dakata amma mun faɗa daidai Allah sami tare da lada kuskure da muka mace haka Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum warahmatullahi